إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba mu damar sake taruwa a wannan masallaci mai albarka zan ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna fatan Allah da kaddama zan mu tashi da izinin Allah yau suratul haqqa wadda wannan sura sura ce makiyya faɗar dukan malaman tafsiri makiya an saukar da ita a garin makka tana da aya ɗiɗi a hamsin da ɗaya an samu ruwaya wadda take bayani akan fadalan wannan sure sai dai ruwaya ce da ifiya ba ta inganta ba marde wasa suna ganin cewa maudu'iya ce kina yana da kyau a kawo ta kuma a faɗi kishiyarta shine ruwaye wanda ya karanta aya goma sha ɗaya a cikin suratul haka allah zai kare shi daga fitinai masihi dajjal kuma wanda ya karanta ta dukanta zai ta kasance mishi haske a saman kanshi tun daga kanshi har diddigen shi to hadisi ne dai bai inganta ba abin da ya inganta shine wanda ya karanta wanda ya harbace aya goma ta cikin suratul kahf shine aka ba shi garantin kariya daga masihu dajjal da izinin Allah zan muhara da karanta baki na sura yaran fara ta fara da shura
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
الله كتوى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة كسورة alhaƙa matabbaciya wadda tabbasi ta tabbata Allah na nihi a nan mutanen makka ku saurara alhaƙa matabbaciya hankalinsu daga baki ɗaya manzan Allah yana karantawa duka hankalinsu zai taru wajen wannan kalmar sunin di a kalma ta larabci in an ce alhaka sun san fasara amma a addinance musamman mai Allah ke nihi da alhaka malhaka in ce ce matabbaciya wa ma'adiraka malhaka ni ya sanar da kai abinda ake ce ma matabbaciya wanda tabbas sai ta tabbata nan allah yana nihin matabbaciya shine tashin kiyama wanda diyan da za a yi sai ta tabbata wa ya na mata hazar wa'adu in kuntum salihin suke ce ma manzan Allah wai wannan alƙawarin da kake za a yi tashin iyawa za a yi kaza za a yi kaza wai yaushe ne za a yi ta Allah ce ka ce musu kul inna ma ilmuha inda rabbi fi kitabin ko kuma kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yaushe manzo Allah za a tashi kiyama kana ta hadin yaushe za a yi Allah ce ce musu sanin wannan ranar yana ilimin shi na wajen Allah babu wanda ya san yaushe ne za a kawai sai alamu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bada su in kun ga kaza an kusa daga cikin alamun aikowar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma da rasuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne babban alamar cewa tashi kiyama ta kusa yana da rai sai ɗaga ya ce in shi guda biyu ya ce tsakankani na da tashin kiyama kamar wannan nisan wannan yatsa da wannan yatsa kaga abun kusa yake don hamman za Allah wata ranciya musu in ina da rai masihi dajjal ya fito ni zan muku maganin shi kenan shi ma yana tunanin yana da rai ayi tashin kiyama ta zo to amma yanzu tsankaninmu da manzan Allah ma dubu har da 400 da wani abu amma alamomin suna gwadawa suna gwadawa cewa ta kusa ta kusa amma duk da haka babu wanda ya san yaushen siwa sai Allah abinda mutum kadai zai iya tabbatarwa shine ranar juma'a za a yi tashin kiyama wannan shine tabbata a sunna ingantacciya Allah ce wa ma adraka mal haqa ya sanar da kai abinda ake ce ma matabbaciya amsar rantsuwai shi ne allah ce a rantsuwa ba kazzaba samudu wa adun bilkariya allah ke cewa samudawa da adawa sun karyata bilkariya da mai kwankwasa zuciya kaga duka cikin wannan sunaye ne na tashin kiyama kuma Allah mun siffa ce ta yanayin da mutane za su shiga bilqari'a Allah ce alqari'a malqari'a wa ma adraka malqari'a ce ce mai kwankwasawa mai kwankwasa zuciya da firgicinta Allah ce samudawa kuma da adawa sun karyata da tashin kiyama وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين suka ce kai rayuwar duniya cewa mutuwa za a yi shi kenan a rayu a mutu kuma ba wanda zai tada mu kuma har yanzu akwai masu tunani irin wannan tunani inda an mutu shi kenan ba wanda zai tada wani mutu to wanda ya ce zai tara mutum bayan shi ya same shi Allah ce yi hallazi an sha'aha awwala marra ka ce wanda ya tada mutumin yayi mutumin babu shi zai mishi wahala ya sake tada shi tabbas sai Allah ya sake tada shi karyatawa da cewa Allah ba zai tambaye su ba Allah ba zai kama su ba akan abin da su ya sai karyata da wannan tashin kiyama samudawa Allah ce mutanen annabi salihu ne su kuma larabawa ne samudawa gidajensu tsakankanin sham da hijaz hijar shine garinsu kenan tsakanin yankin makka zuwa sham a nan a cikin yan tarbarkin nan gidajensu yake hijir su kuma adan adawa su ne manaziluhun bil ahqaf ahbab shine yankin da yake tsakankanin Oman da Hadramaut Oman da Yaman ta yanzu sai Allah kawo labarin samudawa ya ce fa amma samudu fa uhliku bit tabiya su samudawa da ni Allah halakar da su Allah ya halakar da su bit tabiya da tsawa Allah ya bayani a cikin Qur'ani bayani a kansu su waɗannan samudawa a cikin suratul araf Allah ya kawo bayani a kansu Allah ke cewa wa ila samuda akhahum salih
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
Allah ce wa ila samuda akhahum salih Allah ya tura ma samudawa dan uwansu dan cikin garin shine annabi salihu ni yace musu ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah wannan shine tauhidi na farko tsarkake Allah da duk wata shirka ya mutane na ku bauta ma Allah Allah yake cewa qarja'atkum bayyinatun min rabbikum hakika hujja bayyananna ta zo daga wajen ubangijin yanzu komi ya zamanto karara Allah gwada muku ana ta wa'azi ana ta wa'azi sai ta suka yi a kamun aya kamun alama cewa tabbas kai wa manzo ne daga wajen Allah Allah ya turo ka me yace musu hazihi naqatul lahi lakum aya wannan taguwa Allah ce kaga Allah ce taguwa ce ta Allah aya ce a gare ku fazaruha ta akul fi ardillahi ku bar ta taci daga ƙasar Allah ba ta ku amma ka shedi wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum azabun qareeb annabi salihu ya ce ka shaidi kan wanda ya kuskure ya taba ta duk wanda ya taba ta kuma azaba ta kusa zata kama shi cikin surat shams Allah ce fa qala lahum rasulullahi naqatan lahi wa suqiyaha manzan Allah ya ce musu annabi salihu naqatan lahi ku yi hankali da dabba da taguwa Allah ku yi hankali da shayarta da shayarwarta ku yi hankali kan ku taba ta yanzu ba musu baka shaidi ku ga ce a kawo kuma an kawo ya ce muku wannan ta Allah ce kan wanda ya taba abin Allah ya ce hazihi na ƙatun laha shirbin wadakun shirbi yau ma'amu yau ku sha gobe nata ne jibi ku sha gata nata ne ai daga nan zaka tabbatar da wannan taguwar ba ta kowa ba ce ba ta Allah ce ruwan da 'yan garin za su sha ranar shanta shine abin ruwan da ta sha kaga ya fi ƙarhin raƙumi wanda aka sani ko taguwa wanda aka sani kuma yi sayar wannan abin haya da su ku kuka ci kuma Allah ka muku kuma ku yi kuka kuma Allah kyale ku shine lokacin da Allah ba bayani akan yahudawa ni suka ce ma annabi Musa uzina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana suna cikin wannan azabai haka suke tahiya sai suka zo ya annabi Musa annabi Musa daman kahin a ka ana azabtar da mu mu ne bayu a garin masara ana yanka ɗiyanmu har ka zo ka girma har aka kawo ka a matsayin annabin allah kuma har yanzu ba hwasa ba to tunda annabi ya zo kuma annabi aikin shi Allah ya ce ya hudda ku daga wannan kangin bautai ku yi haƙuri zai hudda ku amma ya sai kawo kuka wajen annabi Musa bayan ka zo ma ba tsaye da ba abin da ya sauya sai Allah yake ce musu asarar bukum an yi halika abubuwakum wa ya stakalifa kun fil ardi bayan zura kai fita amaru ya ce Allah zai hallakar da fir'aun tunda kun ka kuka to kuma in ya hallakar da shi zai zuba muku ido a ƙasa ya gani zaku sun yi wani abin kirki ba abin da suke na kirki to haka duk wanda ya nema Allah kawo Allah kawo kuma Allah ya kawo shine Allah ya ce izin ba asa ashqaha kazzaba samud bi taqwa izin ba asa ashqaha saboda taurin kai samudawa suka karyata annabi salihu yayi yayi da su yayi yayi da su suka karyata yanzu suka zamna suka yi reniyon a cikinsu in ba a su a shikaha wanda yi kowa zamantowa mafi tsiyata a garin kina wanda a garin shi sunan shi ake ji ya yi kowa banna shi ya doki yawon soke wannan tago kaga fa'aƙarun na kata allah ya ce ko suka soke tago su nawa duka garin amma wa soke tago shi ɗaya malaman tafsiri suna kawowa suna cewa sunan shi kuddari shi kaɗai soke amma Allah ɗora ma 'yan garin gabaki ɗaya shi yasa umar ya ce aka kashe wani a garin sana'a da aka kashe shi sai aka ce da wane da wane da wane da wane aka zano mutane da yawa aka ce da hannunsa aka kashe shi ya za a yi sai umar ta yi ko 'yan garin sana'a suka yi tarayya akan kisan shi duka ina kashe su wannan shi ne shari'a ta Allah wanda ya zo ya ce rike shi he ya rike shi sai wannan ya soka mashi ya ce da shi da shi kin duka hukuncinsa ba ko wanda ya ba da shawara yau da daruri kaza zai bi a nan zaka same shi kaga shi ma yana ciki in ba a su he suka tura wa zai tahi to kai ka tahi da shawara 'yan garin ga baki daya kuma allah bai bar kowa ba sai siffar duka 'yan garin kowa ya tarayya wajen kashe wannan taguwa allah sai dai na gaba wannan kudarin shi ne a gaba ya samu kokarin ya tunkari wannan taguwa ya sulke ta labari ya zo ma annabi salihu wani fa ya kashe taguwa allah sai ce musu ne kamar ta hufi darikun salasa tariya zalika wa'adun rairu makuzo allah ba ku kwana uku duk mai abin da ya ajiye a gidan shi ya hudu ya cinye kayan shi duk mai tsohuwa ajiya duk wanda ya tanadin wani abu abinci ko abin sha duk wanda ya ajiye kajin shi allah ce to tamatta kowa ya nuri kwana nawa Allah ba ku salasa da ayyuka kuma Allah ce zalika wa'adun gairu makzu ba abin da za a yi wannan abin ya wasu ya zaman tukariya kuma daga nan suka fara gani don wasu malaman tafsiri suka ce cewa musu rana ta kaza fuska kuzar ta zaman to kaza washe gari ta zaman to kaza rakwana na ukun duka zata zamanto baki larabawa ne ya ce aka yi na farko kowa in ya kalli dan uwan shi ce kai mata zama kai mata zama yanzu duka garin abin da ya tada ma kowa hankali sawaya fuska wani taga wannan shi ne allah allah shi ne allah ba a taba abin da allah ya yi kuma a ce a zamna lahiya kawai in kaga an zamna lahiya sai haƙurin allah wani mai haƙuri ne a yi ta yi kuma ya haƙura su ma wannan da suka kawo allah ƙarshe bango shi kenan kakku yi kakku soke tana yiwa da suka yi haƙuri ba su soke kan ba allah shafa musu lafiya shi ta yawo cikin kafircinsu sai allah ya ce fa'an ma samu da fa'ukuliku da tsabiya allah ya hallakar da samudawa duk ƙarhin da suke cewa man ashaddu min na kuwa wahidi mu ƙarhi a doron duniya kawai da tsawa duka gabaki da ba asibahun pdrm jasimi sai ga shi duka sun zamanto a gurfani duka garin gabaki da allah ce fadam dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha kasan da kalma fi'ilin wannan damu dama kasan dai ba karama azaba ce ba allah musu fasawaha allah ya daidaita garin gabaki da wasu malamai suka ce fasawaha Allah ya daidaita kowa wannan shi ya soki wannan da su aka yi reniyon ke wannan su ne bi sun je da su aka je kallon soke wannan tabuwa kuma Allah ce wala ya haku uku ba Allah bai tsoron abinda zai biyo baya ba wanda zai kawo ma Allah Allah don ya saka musu haka ba wanda zai magana ya ce hal tasma au tasma lahum rikiza wa kam ahlakna qablahum min qabrin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma lahum rikiza nawa Allah halakar da su ka taba jin labarin wani an ce ya bullo shikenan an kare da shi kawai sai wani sabuwar sai wani sabon labari kuma shi dai wannan an gama da shi Allah ce wa amma adu su kuma adawa fa uhliku birihim sai Allah halakar da su da iska wata irin iska sarsarin mai tsananin sanyi atiya kuma mai kadawa da ƙarfi mai hallakarwa ta zo duk abin da take ya wuce gaban shi ita ta hiyar da shi su kuma Allah ne ya ce a kansu وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Allah ce Allah tura ma adawa ɗan uwansu hudu shi ma abin da ya fara kira ku bauta ma Allah dukku da wani abin bauta in ba shi ba su ma dai aka yi ta gwagwarmaya yana wa'azi yana yi ana maida shi yana yi ana maida shi wasu sun yi imani wasu bisu imani ba har dai lokacin su ya zo sai allah halakar da su birihin da iska sarsari mai tsananin sanyi iska mai hito tana shigowa wannan allah ke gwada ma mutane kudurar shi su amurkawa tuni kowace shekara sun sani sai an musu irin wannan iskar misali nan da kwana biyar zata zo garin kaza za ba 'yan garin labari to kowa ya takan shi a ce har suna ake musu wannan sikulan wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza ga tanan tana zauwa kowa ya shirya wata ta zo suna ɗoka saniya duk girmanta ta ɗauke ta a cikin iska tana yawo ta kamar ta karba wannan ba ta kai ta adawa ba duk ƙarhinsu allah ce safara ha alaihim saba alayalin allah ya hore musu wannan iska aka yi ta saba alayalin dare bakwai wasa maniya ta ayyamin kuma da yini guda takwas husuman ajiri ba tsaya ba tun da aka fara wanda ya je cikin dutsen da ya kwarkware ya shiga ya ɓoye ma to har dutsen zata daga ta taga shi sati guda kinan aka fara taron laraba da dare yaushe ta kare sai laraba da marice ta kare haka allah zai yana masu ita ake ta yi ba tsayawa Allah ce fatar alkawar fiha sara zaka ga mutanen a cikin wannan iskar sara'a ga sunan fulan a yake ta annahum a ajazu nakhlin hawi kamar ka ce kututturen iccen dabino ne da aka yadda duk girman shi duk girman su he ta daga mutum in ta buga shi da ƙasa sai ya watsi ina girman nasu yake ina ƙarhin da suke tunani Allah ce fa haltara lahum min baqiya kaga wanda suka wanzu bayan su shikenan an rage zancen su kawai sai dai Allah ba da labarin sai Allah ce وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Allah ke cewa waje a fir'aunu wa man qablahu duka yanzu Allah yana jiru silsilan jababira wanda suka yi kowa banna a doron ƙasa Allah ke zano su ya gwada ma mutanen makka wa'azi ne a gare ku ku duba adawa ku duba samudawa ku duba samudawa ginin da suka yi har yanzu ginin nukan suna nan a tsaye shekara dubu nawa in ka je yankin daga makka wanda zai tafi sham siri sai ya je wurin ya gani sai ya je ya ga inda dutse aka kwarkware shi aka mushi yadda ka ga ake abin gakin karo haka aka magunki nan da dubu nawa wasu abin gani suka samu wasu kayan aiki ne suke da suka magunsa na haka in ka ce iliminsu na da da na yanzu ba kamo su ma ba kai kuskure ba shi ne allah ce ma mutanen maka aikun huci wa inna kum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala taqilu ai kuna hucewa an zaku je kasuwanci ku je garin ku shiga garin wannan garin suwa ne kun sani ana haɗi kuma mutane suna haɗi muku garin suwa ne Allah musu kaza dare da rana kuna wucewa Allah ce muku hankalta ka yi mukarana da garin makka da garin abin babban birnin samudawa ko babban birnin adawa ba za ka gama sau ma Allah ce wa amaru ha aksara min ma amaru an raya garin sama da yadda kuke tunani amma kuma lokaci guda sai ne zamantu kamar ba ka allam tagnabin ams kamar ba a taɓa yin wannan garin allah ce bayansu sai fir'aun ya zo kaga shi ma yana daga cikin wanda a tarihin duniya sun yi ɓannar da batta masaltuwa yankan daidai na jarirai allah kaɗai san adadi nawa ya yanka kuma ku duba yuzabbihu na Allah ce suna yankawa har bani isra'ili sun yarda sun sallama babu wanda zai zo ka musu dauki a cikin wannan tahiyar da suke a cikin wannan halin da suke ci fir'aun ya yi abin da yi sun ce ya zamna a garin fayyu wanda garin har yanzu a garin musura yana nan ita ce babban birnin shi alfayyu ai shi ne lokacin da yana jiji da kanshi ya kai ca musu wa hazihi da anharu tajri min tahti afala tubsiru amma ana khairu min hadha allazi huwa mahin wa la yakadu bi falawla ulqiya alayhi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarin Allah ce fastakhaffa qawmahu fa qa'u innahum kanu qauman fasiqin فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين yana ji da kan shi ya yi tsaye ka ce yana saman gada honkin shi yana ce ma mutanen shi ku duba yadda muka kawatar da babban birnin mu fayyumu ku kalli ruwa ne yake hucewa ƙorama ce fiye hucewa ƙalƙashi na an gyara gari an yi komi ana bautar da bani isra'ila ku kalla da ni da annabi musa wanne yi alheri ku kalli da yadda muke saye da kaya yadda muke da arziki ni ko shi wanda bai iya ma magana da kyau allah ce yi wasa da hankalin mutanen shi kuma su suka bi shi dama ba su kai ne dama halinsu guda ya kiraye su kuma su masu karbe shi Allah ce da suka kai mu bango in ta kamuna minhu fa agraknahum ajma'in duka gabaki dai Allah halakar da su a cikin ruwa Allah sanya su aya ya ce Allah ce fal yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau duk yadda ya nutse a cikin ruwan ya sha ruwan ya mutu amma hudu shi aka suwa suka hudu shi su bani isra'ila sun getara sun tahi babu zancen su dawo wa'inda suka yi saura a garin suka zo aka ɗoko yadda allah ya ce zan tsiratar da jikinka don duk wanda ya zo ya ganka kuma har yanzu gawawaki a garin misira a cikin firamid kinnan kullum sabbin gawoki ake hudda wanda ba a ma taɓa ganinsu ba kun bu sauya ba zaka gan shi shikin ne tina suke cewa na annabi musa shi ne fir'aunikin masarautacce ga baki ɗaya amma shi na annabi musa wanda suka shahuwar maya da annabi musa shi ne ramses ramses sani ramses d ya ce shi ne na annabi musa annaru yuraduna alaiha guduwan washiya sahiya da maraice sai an kai su wuta an gasa su da sahi a kai su da maraice a kai su kuma Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda laza kuma tashin kiyama Allah zai ce ya kusanya ala fir'auna ashadda al'azab mafi tsananin azaba a cikin wuta kusanya su Allah ya ce wani mu'tafikatu kuma da waɗanda Allah ya kihar da su ya dirkakar da su dalilin laifinsu bayan fir'aun sai mu'tafikat mu'tafikat kamar abin gakin ƙura ne ƙauyuka ne wanda suka haɗu suka yi gari guda ƙauyukan mutanen annabulu tune mu'tafikat wanda Allah ya kifar da su aka juyar da su dalilin laihikansu wanda ba shi ne babban laihi wanda suke yi bayan shirka da suke yi kuma shi suka kara da wannan laihin da yake husatar da Allah shi ne namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace wannan su ne aikinsu to kuma abinda Allah ya musu bema ba wasu irin wannan abu saboda sun gama nawa ga shirka kuma ga wannan laifi haka suke rayuwarsu annabi lut yayi yayi yayi wa'azi yana haƙula ibanati in kuntum fa'ilu in abin kuna so ku yi ga na mata inda gaske suka ce mashi a walam nan haka anil alami an ma kashe duk wani abu da za a yi duk wanda zai shigo wannan garin sai ka ba mu labari mu ne masu masaukin baki a wannan garin aikin ya munana wala babu al'ummar da ta ɗauki wannan abin aikinta wala sai ka ga alama cewa ta zo ƙarshe ne gabaki ɗaya don lokaci kaɗan ne allah ba zai barta ba mutanen annabi lutu suna yi suna yi da allah ta domin shin guda ta mala'iku ku zo ku ga annabi ibrahim kuma daga nan ku huce gaba lokaci guda allah turo su suka zo wajen annabi ibrahim suka zamuna sai zo bi ijilin hanis ko bi ijilin samin annabi ibrahim karbar baki aka gasa musu dan maraki aka kawo tokuci ya ce falon mara a aigiyahun latasiru ilayi na kirawa ba auje samin hunkai ba baƙo ya zo kuma bulaguro yake kuma an kawo ma abinci saboda kai yana jira su miƙa hannu a cira a ci ya ga babu wanda ya motsa to shi ma daga nan sai fara tsorata to wannan hawa baki ne special daban suna nan sai ca musu to ba ma ka ɗau kuma ayyuwar mursalo ya kawo yanzu ya gane cewa ya gane cewa mala'iku ne sun zo da siffan mutane suka ba shi albishiri wamar atuhu ka'imatun fatahikat gabashar na habi ishaqa wa min wara ishaqa yahu aka mata albishirin zaki ahi ishaqa bayan ta tsuha jagob shi ma annabi ibrahim ya tsufa take mamakin haka yanzu da aka kare sai ce musu to yanzu ya zako suka ce gaba zan mu ƙauyen garin mutanen annabulu da zamu kuma ya san mene zai yana suna haɗe mishi ya ce inna fi halutan akwai annabulu to ha a garin kan kumanci suka ce na hannu a alamu biyan fiya mun yi ka sanin wanda suke cin garin tsiratar da shi zammi yau annabi ibrahim ya shi garrama da mala'iku allah ce wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut kaga albishiri aka bashi na da abin da ya kamata yayi shekara da shekaru yana nema yanzu wannan abin ya mantar da shi da duk wata mas'ala amma da ta mantar da shi ba allah ta yi albishiri ya zo musu amma duk da haka gardama yake da mu akan mutane annabi lut ya san abin da zai ta ke musu a kakkui suka ce allah ya ce kakkui akwai annabi lut a garin sai da allah ce mashi ya ibrahimu a arida na hata ibrahim wannan zancen shi kenan ka bar shi an ƙare babu yadda Allah zai juyo a ɗoke wannan abu a are da an haza innahu kada ja a amurin rabbik wa innahu a tihim azabun gairu mardud wace al'amarin Allah ne zo daga sama kuma azabar ke ta zo don haka ibrahim yi haƙuri amma ku duba yadda Allah siffanta da na ibrahim inna ibrahim alhalimun awwahun mubi ta ga ya garrama a kan lamarin Allah Allah ta yi kan annabi Ibrahim lahalimun mutum ne mai haƙuri mutum ne mai koma zuwa ga Allah mutum ne mai yawan bauta Allah yanzu babu zancen a tsira suka kama hanya suka ci gaba da tafiye su wasu garin annabulu shi ma bai san ba kususuwa ne ya suka sabta gidan shi ɗalin asiri har sun gano kau gari ya watsu a cikin gari ya watsu annabi lodi ya yi baƙi kuma baƙi wanda kyakkyawan baƙi wannan shi ne ƙa'ida ta mala'ika in yi zai sawaya bai ɗokan siffa ƙasƙantatta a siffar ta mutum ma wanda ya kowa kyau shi yake ɗaukar siffar shi da su kuma abin da suke ne gari ya yi cincirin gidan annabulu shi ne suka zo a walam na haka an al'adami kai da ba mun ce maka ba sabke baki ba naka bane ba sabke baki namu ne a ce masu haula ibanati in kuntum fa'ile ga diyana mata shi ma kanshi abin ya kai mishi ya shiga cikin ya shiga cikin tsaka mai wuya kinan babu yanda zai yi ni zai ce musu shi ne ke ce musu lau an na libikun kowatan ha'ula idaifi falataf da hu yake ce musu wa'innan baƙina ne wa baƙina ne ku yi haƙuri kakku kumyatar da ni a gaban baƙina suka ce ba mun hana ka ba wa sanya ka kai ya rasa abin da za su ce ya ce musu to yi daga baya tabbatar mala'ikun suka ce mashi inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika mu an manzannin ubangijinka ne kuma lan yasilu ilaika ba wanda ya isa babu wanda ya isa shigo cikin gida ai ana ta harguwa sai an bude sai an hudo musu kamar ka ce kurtu aka yi suka ce musu duk mai so ya shigo cikin gidan ya gani ya ce a bashi suka ce musu lan ya silu ilaika kai dai kwantar da hankalinka babu wanda zai iso wajenka bar mu da su lan ya silu ilaika fa asiri bi ahadika bi kit'in min al-layli wattabi adbarahu wala yaltafit minkum ahadun wa mudu haythu tumaru kuma yace wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahu musubuhu alaysa subul bukari suka ce mushi mu annabawan Allah ba wanda ya isa shigo wurinka abinda zan mu ce maka dare in yayi ka fita da kai da iyalanka inda aka ce ku tahin ku kama hanya kan wanda ya kuskure yiwu wala yaltafit minkum ahad kan wanda ya kuskura ya jiyo ma saboda garin ya zaman to la'antaccen gari shi yasa manzon Allah ya ce in wanda ya kama hanya sham ya tahi hijir garin samudawa ko garin adawa ya tahi ya ce kanka kuskura ka shiga kana mai farin ciki in ba ka yi kuka ba ma turan kai baci ka abin da ya same su kai ma ya same ka saboda wurin la'antaccen wuri ne la'anta Allah ta sauko a wannan wuri babu albarka a wannan wuri yace kan wanda ya juyo yawa illa mar'ataka sai dai matarka innahu musibu ha ma asabahu abin da zai sami yan garin ita ma samun ta zai yi kuma zan mu ga ya za a yi ita ma da ita ka hudu yanzu ana nan sai an ba musu sai an ba musu ana ta rikici da masu taurin kan gari sai an ba musu suka ci jale su wasu masu tafsiri suka ce duk wanda ya zo wannan sai an ba musu sai da ya koma babu ido bugu guda mala'ikun suka musu duk wanda ya zo koha gida annabi sai da ya koma babu ido ka sake komowa ka ce a baka su kaga Allah gama da su kuma aka kama hanya aka fita ana tahiya illa mar'ataka ita ma da ita aka fita Allah ce wa daraba Allahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut ta matana cikin wa'inda yace ko kadan ita aikin ta mata annabi lut ita ma conflict ce da ita ake kama da ita ake kamawa wajen cutar da annabi in labari ne za a yi wani abu a gidan ita ta fita ta faɗi ma mutanen gari dalilin zama tare da su ita ma'a gama da ita an kama hanya za a fita ana tahiyya ta juyo kuma an gama da ita ya ce lokacin tsiran bebin da aka ba su asuru lokacin asuba an kusa lokacin asuba kakkata da hankalinka daga wannan asuba an kare shi ke babu zancensu Allah ce falamma ja a amuruna ja'alna aliyaha safilaha وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منذور مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد nace da umarninmu da ya zo ja'alna muka sanya aliyaha saman garin ya dawo ƙasa ƙasa ya dawo sama don wasu malamai suka ce ɗokan daga ɗokan da mala'ika jibril ya ma garin wa'inda suke sama ta farko ma sai da suka ji kukan dabobinsu ne da aka yi nisa da su kuma aka jiyo garin aka buga shi kuma ba ƙare ba ma'amudar na alaihim jaratun masu zilin nan duk aka musu ruwan duwatsu na wutar jihar da sassa haka aka aka musu kuma aka musu ruwa ya ce har yanzu wurin bugon da aka yi wurin da aka buga ya ce duk alfaɗin doron duniya babu inda ya yi zirhi a ƙasa har teku suka ce kama wannan wurin kuma wurin ya zamanto ba albarka a cikin ruwa gishirin shi ya limunka gishirin teku balle a sha ruwa ba abin da yake rayuwa a cikin wannan wurin wannan abin da allah musu ke shi ne suka ce a daga farko ruwan duwatsun aka yi aka musu ruwan duwatsu suka sha kuma aka daga garin malaka jibril ya daga garin aka buga shi a shi ne yahudawa kullum aka yi zancen mala'ika jibril shi je ba nasu ba ne don yasa suka ce duk wata azaba mala'ika jibril yake zauwa da ita shi allah yake sa allah ce a'a shi mala'ika jibril aminin duk wanda ya zamanto mutumin allah hassan bin sabit yana ma kahuran maka zambu manzo allah ce ake mushi yi musu Allah ya ƙara ma ƙarfi da mala'ika jibril haka Allah halakar da su kuma wannan misali ne Allah ba al'umma da cewa duk al'ummar da ta ɗauki wannan abin shi ne abin gakinta to wannan alama ce ta cewa wannan al'ummar ta kawo ƙarshe babu wani alheri zaka samu al'ummar da ta zargi ta ɗauki wannan abin take ba shi kariya abin da ya zamanto abin da al'umma duniya ta yanzu take tafiya a kan shi shi ne ailegali zai a wannan haƙƙin shi ne ‘yancin shi ne kowa na da ‘yancin ya yi rayuwa yadda ya ga dama a ba wani yancin shi wannan ma yancin shi ne wannan ma yancin shi ne shi kuma yana daga cikin abubuwa manya-manya wanda suke kusatar da abin suna cewa irin wannan abin itali wani gari su ma suna irin wannan abin yadda allah musu dutsen da yake kusa da garin kawai ya yi aman wuta duka ya tafiyar da kauyen gabaki ba to yanzu wannan shine shi'ar shine symbol na liberté na duniya da take buga girji ko manya-manyan kasashe sun yi ne sun ba wannan abin kare yanzu har ya kai wace ake da kace a ƙasar ku wannan aikin kake kana tsoro a kashe ka in bi zau wani gari kake so sai an baka in bi zan wani gari kake so a ina cikin wannan ƙungiyar kasan ana fama a kashe daga ya nema to akwai shugabannin kamar waɗanda suke tahiyar da duniya manya-manya akwai wanda suke irin wannan aiki kuma su suke kare kuma su ɗora ma gwamnatoci na ƙananan ƙasashe dole ku yi haka wannan su ma 'yancinsu ne ku kare musu 'yancinsu kuma a taya akan haka to duk wata alheri duk wani albarka al'ummaci ake fama a ruguza ga baki daya wanda suka zamanto ma ba musulmai bane ba suna yaki da wannan abin balle musulmai kina wannan aikin murin shi ya kai muni sai Allah ya ma mutanen annabi wannan azaba kine suke cewa wanda aka kama shi a shari'ar musulunci yana irin wannan aikin wani hukunci za a yi suka ce shi dai hukuncin shi kisa ne sai wasu malamai suka ce yadda aka hallakar da mutanen annabi to shi ma irin wannan hallakarwa irin wannan kisan zaɓen shi Allah ya ce inna lamma fa'asau rasula rabbihim fa aka zahun aka zakar rabiya duka wa'innan da kuke aka zana a baya samudawa adawa fir'aunu almutafikat dukansu Allah ce a sau rasula rabbi sun saba ma manzan ubangijinsu ku yi ba su yi ba kakku yi suka yi ya ce fa aka zahun aka zakar rabiya sai Allah musu kamu mai tsanani kamu mai zahi Allah ce inna lamma tagal ma'u hamalna kun fil jariya wannan sabon labari ne labari na mutanen annabi nuhu kenan ganin kusan lokacin sallah ya kusa kenan sai mu san nan insha Allah Allah ka sati mai zawa kenan sai mu tashi daga inna lamma dagal ma'u hamalna kun fil jariya naj'alaha lakum tazkiratan wa tahiyaha uzunun wadiya abin da makaranta na daidai allah sanya mai tarayyar lada a ciki na kuskure kuma allah gafarta mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اقضي حوائجنا فإنك آلم بها ويسرها لنا أرحم الراحمين اللهم اقضي حوائجنا ويسرها لنا فإنك آلم بها ويسرها لنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك اللهم أهنا ولا تهن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وهدنا ويسر لنا الهدى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين